بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسنف رحمه الله الباب العاشر في انقسام الصبر إلى معبود ومذموم الصبر ينقسم إلى قسمين قسم مذموم وقسم ممدوح فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له وهذا كما أنه أكبر الصبر فهو أعظمه وأبلغه فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهدي ما رأيت أزهد منك فقال أنت أزهد مني أنا زهدت في الدنيا وهي لا بكاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا قال يحيى بن معاذ الرازي صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين وعجبا كيف يصبرون وفي هذا كيف والصبر والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل ووقف رجل على الشبل فقال أي الصبر أشد على الصابرين فقال الصبر في الله فقال لا فقال الصبر في الله فقال لا فقال الصبر لله قال لا قال فالصبر مع الله قال لا قال فعيش هو فعيش فعيش هو قال الصبر عن الله فصرف الشبلي سرقة كادت روحه تزهق وقيل الصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محبوب فكيف إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود وقال آخر في الصبر عن محبوبه إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال وكيف الصبر أم من حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال وشكى آخر إلى محبوبه ما يكاسي من حبه فقال لو كنت صادقا لما صبرت عني ولما شكوت الحب قالت كذب قالت كذبتني ترى السب ترى السب عن محبوبه كيف يصبر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo da ke nan kofar Kaura cikin garin Katsina a jihar Katsina a wannan yammaci na talata yau muna sha uku ga watan al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin وذخيرة الشاكرين واللفر الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من قوم شاترة أتكون ولا للتافي سنن كما a jerin darussanmu a wannan majalisi wannan shine na 349 kamar yadda muka sani cewa wannan littafi yana magana ne akan abubuwa guda biyu masu mahimmanci kwarai da gaske ga rayuwar musulmi abin da ya shafi haƙuri da kuma godiya tumala yana mana magana akan kashe-kashen haƙuri shine ya kulla wannan babi na goma albabu al'ashir ya ce fin ƙisamis sabri ila mahmudin wa mazmum الصبر ينقسم إلى قسمين قسم مذموم وقسم ممدوح فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له malam yace hakuri ya rabu gida biyu akwai hakuri mai kyau akwai hakuri mara kyau akwai hakuri mai kyau wanda ake yabo akwai kuma hakuri wanda ba a yabansa wanda ake sukansa sai ya fara da a hakuri wanda ake yabo a wanda ake suka sai yace fal mazmumu الصبر عن الله وإرادته بيكاو الصبر المحمود با saboda a baya can duk yayi magana akan abin da zai nuna maka hakurin da ake so a hakuri akan bin Allah subhanahu wataala da hakuri akan barin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta da kuma hakuri akan wata kaddara da za ta samu mutum wannan duka hakuri ne mai kyau to akwai hakuri ko mara kyau shine as-sabru 'anillah wa iradatihi tun ya hakura da Allah ya hakura da nufata ta sa ya hakura da san sa ya hakura da tafiyar zuciya zuwa gare shi fa inna hadha fa inna hadha as-sabra wannan irin hakuri ya tazammanu ta'til kamal al-'abd bil kulliyah yana rushe bawa ne gaba ɗayan sa yana rushe kamalar bawa ne gaba ɗayansa wa tafwita ma khuliqa lahu ya rasa kuma abinda aka halicce shi saboda shi ko ya rasar da abinda aka halicce shi saboda shi as-sabru 'anillah mutun yace ya hakura daga bin Allah subhanahu wata'ala ko ya hakura baya buƙatar komai daga Allah subhanahu wata'ala baya nufatar ubangiji subhanahu wata'ala da komai nashi ya haƙura ya cire zuciyar shi daga Allah subhanahu wata'ala ya cire zuciyarsa da cire tsammaninsa daga ubangijinsa wani haƙurin banza ne kuma haƙuri ne wanda yake marar amfani mutum ya yi haƙuri ga barin Allah ya yi haƙuri ga barin bin Allah subhanahu wata'ala ya yi haƙuri ga barin tsoron Allah ce ya haƙura da tsoron Allah ya haƙura da biyayya ga Allah ya haƙura da dogaro ga Allah ya haƙura daga nema wajen Allah ko ya haƙura akan abin da yake saɓanin abin da Allah yake so ya haƙuri akan ɓata ce aje a ci gaba da haƙuri akan zama a ɓata a nimshi wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad kafirai suka ce wa junansu ku tafi ku ci gaba da haƙuri akan bautar ubangiji iya abin allolinku wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wani abu ake nufi daban kaga wannan hakurin banza ne zai su ci gaba da hakuri akan bautar wani Allah ma'ana hakuri akan barin bautar Allah subhanahu wataala shi kadai wannan kaga hakuri ne wanda yake ba shi da ma'ana haka nan hakurin da mutum zai yi da aikata saban Allah har lokacin da zai mutu kuma ya shiga ya shiga cikin azabar ubangiji bama asbarahum ala nar ce isbiru aw la tasbiru ku yi hakuri ko ku ku yi hakuri duk daya to wannan hakurin ba shi ba da amfani hakuri akan abin da zai kai ka zuwa ga shiga azabar ubangiji subhanahu wataala hakurin banza ne sannan hakurin da zai sa ka rasa kamala bawa baya samun kamalarsa sai tare da ubangijinsa kamalar bawa tana samuwa ne ta hanyar kasancewar bawa da ubangijinsa yana tare da shi cikin tsoronsa cikin sansa cikin nufatarsa cikin dogaro da shi cikin tsayawa akan manufofinsa da ainihin umarninsa da haninsa a nan ne bawa yake samun kamala a nan ne bawa yake zamowa cikakken bawa na Allah subhanahu wataala amma idan ya zanto baya tare da Allah wa ya haƙura ya bar ubangijinsa to shikenan ya koma dabba dabba ma ta fi shi daraja shi yasa Allah ce inhum illa kal an'ami bal bal adallu sabila sun fi ma dabba bacewa saboda ita dabba tun farko daman can Allah subhanahu wataala bai dora mata komai ba na taklifi ba a dora mata aiki da shari'a ba shari'a ta shine ta ci ta sha ta koshi da bukata ta tayi shine wannan abin da kawai yake kanta amma yi kaza wajibi ne haramun ne ba dora dabba ba ba ba ta ma hankalin da za ta riski wannan ba sabanin kai mutum da Allah subhanahu wataala ya halitta ya baka guzurin hankali wanda zaka iya riskar abin da zai zamo maka maslaha ka gunuface shi ka gane abin da zai zamo maka barna ko cutarwa ka guje shi to yayin da ka bar wannan to ka rasa abin da aka halicce ka saboda shi wa hadha kama annahu aqbahu as-sabr fa huwa a'zamuhu wa ablaghu mala yace wannan hakuri kamar yadda yake mafi munin haƙuri kenan haƙuri ka haƙura da Allah ce ka haƙura da ubangijinka mafi munin haƙuri to haka nan shine ko mafi girman haƙuri mafi wahalar haƙuri haƙuri ne wanda yake mai girma ƙwarai da gaske tunda za ka yi haƙuri ne daga wani abin da kake da buƙatar sa kuma buƙatar ka zuwa gare shi buƙata ce zaruriya buƙatuwar mu zuwa ga Allah subhanahu wataala buƙata ce ba ikhtiyariya ba ba in mun ga dama ba mu buƙatu wajen sa dan wanka dan adam kana iya wadatuwa ga barin sa sai daga yau ba za ka ƙara garin fuskata ba daga yau ba zan taka kofar gidanka ba daga yau ba zan ƙara maka magana ba kuma ka iya yin wannan zaɓin ka ne amma baka da zaɓi da zaka ce ka haƙura baka da buƙatar komai gurin Allah to sai ka daina shakar iskar da yake kadawa ka nemo taka ka daina taka kasar da ya halitta ka nemi taka kasar ka daina shan ruwan da ya saukar daga sama ka nemi naka ruwan ran da yake jikinka ma ka cire kai gabobin da suke jikinka ma duk ba shi baka ba duk ka rabu da su ka je ai gunduwa gunduwa da kai a watsar ka kuma samar da kanka ka samar wa kanka wani guri zai yi kaga a hankali wannan ba zai yi ba saboda haka bukatar ka zuwa ga ubangiji bukata ce ta kana so ko baka so dole ne ka buƙaci ubangiji subhanahu wataala shi yasa ce walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wanda suke san mai da ƙasa gare shi suka mi kauya da suna so da ba sa so to saboda haka a ce ka yi hakuri ga barin ubangijinka wannan ba karamin girma gare shi ba فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة domin ba zai yi babu haƙurin da ya kai girma ya kai matuƙa kamar haƙurin wanda zai ce ya haƙura daga abin sansa wanda kuma ba zai rayu ba sai da shi kamar yadda muka ce ɗan adam ba zai rayu ba sai cikin buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله أكاكاو جملة دائر وانا سيقر أنتم الفقراء وتكوني تككم ما سبقاتا زواغ الله بقاتا كما الفقر الاضطراري بقاتا تتيلس باوي انك قداما با دولة كان بقاتا زواغ الله سبحانه وتعالى كودا متن جاب كوا كافرش زي رايوني أكرقشن نئبو من أبنجي سبحانه وتعالى ba zai iya kirkira wa kansa nashi ba ba zai iya ba wa kansa komai daga cikin ni'imomin da Allah yake ba shi ba ya rabu da na ubangiji to saboda haka a ce kai hakura daga abin da kake so kuma abin nan ba za ka iya rayuwa sai da shi ba ba za ka iya rayuwa babu shi ba to wani haƙuri ya kai haƙuri saboda haƙuri ne da ba zai ma yiwu ba kana iya yin watsi da bin Allah subhanahu wata'ala ta fuskar bauta masa tun ya ce ba zai bauta wa Allah ba ba zai yi sallah ba ba zai azumi ba zai musulunci ba duk ubangiji ya baka wannan damar imma shakiran wa imma kafura amma al'ubudiyya wacce take al-mutlaqa ko al-mutlaq al-ubudiyya a ce ka fitar da kanka daga zamo bawan Allah subhanahu wata'ala ta fuskar ka yi biyayya zuwa ga dokokinsa na halitta wannan baka isa ba baka isa ba in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa sai ya je wa Allah a matsayin bawa ba wanda zai je wa Allah a matsayin shi wani ne ko shi ya isa ko shi ya kansa a matsayin bawan Allah zai je ya ki koya so duk kafircinsa kuwa saboda haka yake cewa babu haƙurin da ya kai girman wannan haƙuri ce ka haƙura ga barin abin da ba za ta yi da karayu ba sai da shi kama annahu la zuhda ablagu min zuhdi min zuhdi zahidi fi ma adda Allahu li awliyaihi min karamatihi kamar da babu wani zuhudu wato gujewa babu wata gujewa da ta kai gujewar wanda zai gujewa abinda Allah ya tanadar wa masoyansa min karamatihi na karramawarsa ma la ainur ra'at abinda ido bai taba gani ba ba wani ido ba wani ido da ya taba gani wala uzunun sami'at ba wani kunne da ya taba jin labarin sa wala khatara ala qalbi bashar bai taba darsuwa akan zuciyar wani ba wani mutum ba Allah subhanahu wataala ya tanadar wa masoyansa gidan aljanna ya cika shi maƙil da ni'imomi iri-iri ni'imomin da dan adam bai taba gani ba bai taba jinsu ba bai taba tunaninsu ba to sai mutum ya zo ci shi ya haƙura duk da wannan ya haƙura da wannan jin daɗin ai kaga ya guje ma wannan jin daɗin kaga ai wannan gujewar ta fi kowace irin gujewa girman gaske ka guje wa irin wannan ni'imar ni'imar da ɗan adam bai taba jinta ba bai taba ganinta ba bai taba tunaninta ba amma ka guje mata wannan gujewar ta fi kowace girman gaske za ka iya gujewa 'yan abubuwa na duniya waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ba daman ba masu dawama ba ni'imar duniya daman mai arewa ce amma ni'imar lahira ta har abada kuma ka guje mata kaga ai ba karamar ba karamin abu bane to haka nan wanda zai yi hakuri ga barin masoyinsa wanda ba zai iya rayuwa ba sai da shi amma ce ya hakura da shi abu ne babba to shi ne ce fazuhudu fi haza a'zamu anwa'iz zuhudi wa ablaghuha mafi girman zuhudi kenan mafi girman gujewa ka gujewa abinda Allah ya tanadar wa masoyansa na ni'imar aljanna kama qala rajulun li ba'd az-zahidin wa qad ta'ajjaba min zuhdihi kamar yadda wani mutum ya ga wani daga cikin masu guje guje gudun duniya kaga bai damu da kelekelen duniya ba bai damu da wani jin dadin duniya wani tamoran duniya duk baya gabansa sai ki ta mamaki irin yadda ya gan shi ce ma ra'aitu azhada minka yace ni tunda nake ban taba ganin mutum mai gujewa duniya irin ka ba wato ban taba ganin mutum mai zuhudu irin naka ba fa qala anta azhadu minni yace ta kai kai zuhudin ka yafi dawa shi mai zuhudu da aka ce ba a taba ganin mai zuhudu irin sa ba ya dubi mai magana yace kai naka zuhudin ai yafi dawa ce wannan tsakanin magana ce tsakanin Fudail ibn Iyad da Harun al-Rashid Harun al-Rashid an san basaraki ne babba cikin sarakunan daular Bani al-Abbas wanda yayi suna kuma mulkin sa ya kasaita to shine ya hadu da al-Fudail ibn Iyad al-Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin masu bautar Allah wanda shi ma ya shahara ya kasaita cikin bautar Allah da gujewa duniya to shi ne shi wannan basaraki babban basaraki yake cewa fudail babban mai ibada ce ni ban taba ganin mai gujewa duniya ko mai zuhudu irin ta irin ka ba shi ne mayar masa da ansa yace ai kuma kai kafi ni zuhudu fa qala anta azhadu minni yace kai kafi ni zuhudu anta zahatta fi dunya ana zahattu fi dunya وهي لا بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا ni na guje wa duniya ne duniyan nan daman ba mai wanzuwa ba ce kuma ba ta da alkawari yau in ta ɗauke ka gobe ta yadda kai yau in ana yi da kai gobe za a yi ba a yi da kai yau ana ɗasawa da kai gobe za a daina ɗasa da kai yau in kana da shi gobe kana iya tashi baka da shi haka duniya take wani mawaƙi na cewa duniya mai ido tsakarka ko sau haka ita ta laluba ta ɗauka gobe ta yadda ta ɗau wannan ta yarda ce to kai da ce to ni irin wannan zuhudin nake ina guje ma wani abin da ba shi da tabbas dama dama ba shi da tabbas in ma ya zauna a hannuna na wani lokaci ne ko ba komai akwai mutuwa akwai rashin lafiya sauraka ni iya na zuhudin kenan amma kai lahira kake gujewa kai lahira kake gujewa gaba daya ita kuma lahira ita ce ake da abin da yake na tabbas sauraka cikin mu waye zuhudu shi kafi zuhudin ka yafi daba ce faman azhadu minna cikin mu waye zuhudu qala yahya ibn mu'az ar-razi ɗaya daga cikin magabata yahya ibn mu'az ar-razi yake cewa sabrul muhibbina a'jabu min sabr az-zahidina wa ajaban kayfa yasbirun sabrul muhibbin a'jabu min sabr az-zahidin hakurin masoya ya fi ban mamaki akan haƙurin masu zuhudu shi mai zuhudu yana gushewa wani abu ne wanda daman can a zuciyarsa bai da kima bai ba wa abin wata daraja a zuciyarsa ba bai ba shi wata kima ba bai ɗauke shi komai ba sai ke guje masa wadda da aka ce masu gudun duniya duniya ce ba su dame su ba ba ma sa ganin ta kai da kake ganin ta da haka sun guje ma wani abin da ba a zuciyarsu da haka zuhudin wato gudun duniyar su ba abin mamaki bane amma sabrul binan sabrul muhibbin masoyi da masoyi wanda kowane daga cike yana buƙatar dan uwansa yana kaunar dan uwansa yana son dan uwansa amma ku sakura da juna yafi ban mamaki wanda daman ba ba ba kauna a tsakanin su mai zuhudu da duniya daman ba wata soyayya a tsakanin su kai kake ganin ta da wani abu amma shi yana ganin ta kamar kamar kamar ba haya sauraka kenkemin teki sauraka dan ya guje mata ai ba abin mamaki bane dan ya hakura da ita ba abin mamaki bane abin mamaki ga wanda yana son abu kuma yana ganin bukatuwarsa zuwa ga abin amma ya bashi wanda yafi mamaki shine cewa ajaban kaifa yasbiruna ya ake suna yin hakuri wannan ishara ne zuwa ga waɗanda za su iya barin ubangijinsu subhanahu wataala su bar ta'allaka zuciyarsu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya aka yi suka iya yin wannan haƙuri har da za su bar Allah subhanahu wata'ala tare da buƙatuwarsu zuwa gare shi tare da cewa shi yake da abin da zai ba su baya buƙatar komai a gurinsu da za su koma gurin wani wanda yake a ƙasa shi ma ƙarƙashin iradar Allah yake ƙarƙashin mashi'arsa to da su suka fi bada mamaki ba wanda zai guje wa duniya ba saboda haka ɗan duniya shi ya fi bada mamaki ba wanda yake guje mata ba وفي هذا قيل أكن ونني ولمي واقيك توا والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل zan iya wato haƙuri a kowane wuri a kowane mahalli zai zama abu ne mai kyau zai zama abu ne mai kyau na yi haƙuri akan wani abu na yi haƙuri akan rashin gida na yi haƙuri akan rashin abin hawa na yi haƙuri akan rashin wani nau'i na abinci na yi haƙuri na bar wani gari na koma wani ce duk wannan za a iya cewa haƙurin ma yana da kyau taƙila barin abin shi ya fi min alheri akan yinsa amma ban da kai kai duk inda na ce zan yi haƙuri akan ka to ba abin ayaba ba ne ba abin ayaba ba ne ba zai yi kyau ba saboda buƙatuwarsa zuwa gare shi da ƙaunarsa zuwa gare shi da yadda rayuwarsa ba za ta yi ba sai da shi da haka ba ba ta yadda za a ce ya ce ya haƙura da shi kuma a yaba masa akan wannan haƙurin ba zai yi ba wa waqafa rajulun ala shibli abubakar dulf ibn juhdar ash-shibli jahdar ash-shibli al-qurasani wani ɗaya daga cikin magabata irin masu bautar Allah ne yana daga cikin almajiran Junaid ibn Muhammad da ɗabaƙarsa wani mutum ya tsaya a kansa faƙala sai yake tambayarsa ya tsaya a kan ya tsaya gaban shibli sai yake masa tambaya ayu sabri ashaddu ala sabiri wani haƙuri ya fi tsanani akan masu haƙuri to wani haƙuri ne mafi tsanani a gurin masu haƙuri sai shibli ya ce asabru fillah wani alamar tambayar ba ita tambaya masa ya ansa masa ba tambaye sai ba sun sa mana alamar tambaya a cikin littafin ya tambaye shi ayyu sabri ashaddu ala sabiri a tunaninka wani haƙuri ne yafi kowanne wahala sai ya ce as-sabru fillah ya bashi ansa ce haƙuri cikin lamarin Allah wato haƙuri dan Allah to ka haƙuri ka bi Allah wannan abu ne mai wahala wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin abu ne mai wahala kwarai da gaske in ba ga waɗanda Allah ya cika zuciyarsu da khushu'i ba tsayawa ka bautawa Allah yadda ya kamata tsayawa ka yi biyayya kan umarninsa ka bar haninsa ka tafi kan tafarkinsa kaucewa hanyoyin shaidan abu ne mai wahala saboda kana yaƙi da zuciya kana yaƙi da shaidan na mutane da na aljanu kana yaƙi da ƙirƙirar duniyar ita kanta don haka abu ne mai wahala sai ce masa asabru fillah sai mutumin ne ce la ba shi bane baka baka canka ba qala asabru lillah sai canza ibarar asabru lillah kai hakuri dan Allah yana yana ishara zuwa ga ikhlasi kai abinda zaka yi can ishara zuwa ga ga ibada dan kai hakuri dan Allah wato koda bautar za ka yi ka yi ta kuma don Allah kada ka sa wani abu na wata buƙatar rayuwar duniya ko wata buƙatar wani buƙatar yabo ko wani abu a zuciyarka shi wannan shi yafi wahala sai ya ce da shi la baka canka ba ta wani alamar tambaya a goge ta an sa ya bashi as-sabru lillah da ya bashi ta farko bai karba ba sai ya sake maimaita masa wata قال فالصبر مع الله الصبر مع الله hakuri tare da Allah wato komai wuya komai dadi ka zanto kana tare da Allah shine sabru ma Allah komai wuya komai dadi kana tare da ubangiji sawa'un kana cikin jin dadi ne kana tare da shi kana tare da umarninsa da hannunsa ka shiga wata wahala ne ba ka sake shi ba yace wannan shi yafi komai wahala sai ce la ya ce masa a'a kala fa'aishin hu ce to menene wani irin haƙuri ne a shad tunda duk waɗannan na faɗa kace ba su bane sai ya ce da shi as-sabru anillah as-sabru anillah kace ka haƙura da Allah ka haƙura ka bar shi wannan shi yafi wahala to ta yaya zaka yi ta yaya zai yi ba sai yi ba ka ce ka haƙura kamar Allah idan har ka haƙura kamar bauta masa abu ne mai wahalar gaske da ka san mai ka haƙura ka bari da za a nuna maka abin da ka haƙura ka ce ka haƙura ka bar shi da ba za ka iya wannan haƙurin ba wani saboda ba ka ga abin da Allah ya tanadar wa masu masa biyayya ba ba ka ga irin azabar da ya tanadar wa masu saba masa ba shi yasa ka iya cewa ka haƙura ka bari amma da ka ga wannan hakurin da ba zai yi ba kenan shi fi kowanne duk waɗancan za su zama ba komai ba to shi ne shibli da ya ji wannan ansar fasaraha shibli sai ya wata ƙara sarhatan kada ruhuhu ta zahab kamar ransa ya fita to abin ya shige shi sosai saboda haka wannan shi fi komai wahala kuma shi fi komai muni shi ya fi kowane irin haƙuri wahala kuma shi ya fi kowane haƙuri muni har ila yau wakila asabru ma'allahi wafa wasabru anillahi jafa kai haƙuri tare da Allah wannan ka zama mai cikawa mai cikawa ubangiji subhanahu wata'ala alkawarinka wa wafu bi ahdi ufu bi ahdikum idan kai alkawa kai hakuri tare da Allah subhanahu wataala komai wahala komai dadi to ka cika alkawarin da ka daukar wa Allah subhanahu wataala amma in kai hakurin barin Allah subhanahu wataala ka hakura da Allah wannan jafa'i kenan jafa shine nuna nesantar wanda yake masoyi wanda ya kamata ka kusance shi ka jawo shi a jiki ka zama tare da shi ka nisance shi shine jafa'i وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود mutane duka masu hankali har ma marasa hankalin duk sun haɗu akan cewa ka yi haƙuri ka bar wanda kake so abu ne mara kyau abu ne da ba abin yabo ba ka haƙura da wanda kake so kakan haƙura da wanda daman can baya da bai dame ka ba amma wanda kake so ka ce na haƙura da shi abu ne ba mai kyau ba fa kaifa idza kana kamalul abdi wa salahuhu fi mahabbatihi to iyaya idan wannan abin san bawa ba zai samu kamala ba ba zai samu cika ba ba zai samu gyaruwa ba sai ta hanyar son sa kuma ka ce ka ya haƙura ya bar shi ai kaga ba sai da zai zama abin yabo bawa ba zai samu kamala ba sai tare da Allah wanda duk ya saki Allah subhanahu wataala ya tabe yayi asara ya lalace haka nan garuwarsa ba za ta yi ba sai tare da Allah sai tare da san Allah a zuciyarsa tare da kadaita Allah a cikin zuciyarsa tare da tsoron Allah da kaunar rahamarsa da tsoron azabarsa wanda shine zai bawa bawa kamala shi zai gyara wa bawa zuciyarsa da rayuwarsa to kuma ya ce ya haƙura daga waɗannan abubuwa kaga wannan ba ta yadda zai zama abin yabo ولم تزل الأحباب تعيب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل شي مسويا masu son juna sukan kushe wa sukan zargi ƴan uwansu su kushe musu wato abokan soyayyarsu da cewa kai kai yanzu zaka iya hakuri da ni wato kai har zaka iya hakuri ka kyale ni ya nuna sanda kake mun ba mai ba mai girma bane kenan inda har zaka hakura ka bar ni kamata yi a ce sai dai mutuwa sai rijiya amma ce za ka iya haƙuri eh ni gaskiya abubuwan nan ba haka ba ni gaskiya zan haƙura a to shi ba so kake ba za ka haƙura to shi ne ya ce kamar yadda wasu suke cewa ko wani yake cewa wasabru an kafa mazmumun awaqibuhu wasabru fi sa'iril ashiya'i mahmudu yana magana akan wanda yake so ko wacce yake so yake cewa wasabru anka fa mazmumun awaqibuhu ya hakuri da kai wato in hakura da kai wannan karshen sa ba zai yi kyau ba ce zan hakura da kai al'amarin ba zai yi kyau ba amma ko menene zan yi hakuri da shi kuma a yaba mun akan wannan zama abin yabo in dai ba kai ba wa qala akhar fi sabri an mahbubihi shi ma wani yake faɗa game da hakuri ga barin masoyinsa yace idza la'iba ar-rijalu bi kulli shay'in ra'aytu al-hubba yal'abu bir-rijali dan mazaje za su iya wasa da komai to su kuma sai soyayya ce take wasa da su za su samu jarimi gabjeje karfa ana ganin sa ana darewa ana gudu ana jin tsoro amma kuma sai ka ganshi a gaban wata ya shagaggabe ya marerece wata kila ma yana kuka ta buge shi ya ce wa kaifa sabru amman halla minni bi manzilatil yamini ma'a shimali ya zan iya haƙuri ya zan iya haƙuri in bar wanda matsayinsa a wajena kamar matsayin dama da hagu ne hannun dama da na hagu dama da na hagu an san hannun dama da na hagu koyaushe suna taimakekeniya kowane yana buƙatar ɗan uwansa wanda ya ɗauka ya tara wanda wanda ya ba mu wanda ya tara ya taya mu wannan to haka muke da kai ta ya za a ce dama ta haƙura da hagu ko hagu ta haƙura da dama ba za su rabu ba to haka muke wa shaka akhar ila mahbubihi ma yuqasi min hubbihi fa qala law kunta sadiqan lama sabarta anni wani daga cikin masoya yake gaya ma wanda yake so cewa yana shan wahala akan soyayyan nan takila ko ta bangaren ta ko ta bangaren iyayenta ko ta bangaren 'yan unguwarsu ko ta ɓangaren danginsa almuhimmi dai ba jin daɗi yana shan caccaka yana ga abubuwan tashin hankali akan soyayyar nan yana kokawa saboda haka shi zai haƙura ya kula dai abin nan ba zai yiwu ba ina shan maganganu iri-iri kaza kaza kaza kaza shi ne sai ta ce laukunta sadiƙan lama sabarta anni daman shi ƙarya kake yi ba ka sona kana sona ba za ka iya haƙuri ba ولما شكوت الحب قالت كذبتني ترى الصب ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر yayin da na koka wa soyayyar na ce gashi gashi gashi sai ce daman ƙarya ka gaya mu daman ƙarya kai mun jama'a ta yaya wanda yake cike da soyayya zai yi haƙuri ya bar masoyinsa
faslun wa amma sabrul mahmudu fa naw'an صبر لله وصبر بالله قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وتنازع الناس أي الصبرين أكمل فقال الطائفة الصبر له أكمل فإن, فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله فإن كان haka yake amma fama kana ne فما كان له فهو فإنما كان لله
فإنما كان لله أكمل مما كان بالله وإن كان له to ba fa haka suka rubuta yadda ka karanta amma kamata ya zama fama kana lahu fa huwa ghayatun wa ma kana bihi fa huwa wasila karanta haka kada
fa inna ma kana lillahi akmalu mimma kana billah wa inna
فما كان وما كان له فهو غاية وما كان به فهو وسيلة والغايات أشرف من الوسائل ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله لأنه نذر الله ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حلم فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته وما كان به فهو متعلق بربوبيته وما تعلق بألوهيته بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته وقال الطائفة الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به كما قال تعالى واصبر فأمره بالصبر والمأمور به هو الذي يفعل لأجله ثم قال تعالى وما صبرك إلا بالله فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به وذلك يتضمن أمرين الاستعانة والمرية الخاصة التي تدل عليها باب المصاحبة كقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي فإنما لا يكون بالله لا يكون بل هي باب المصاحبة والمنية التي سرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين المئية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه ومتى كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهي بعين ما يتحمل المتحملون من أجله ويدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له وس- نعم، واطلاعا به من لم يكن الله معه فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة أواكبه من لم يكن صبره بالله كما لا يطمع في درجة المقرب مقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله وهذا
قال يأتي فصل وأما الصبر المحمول فنوعان صبر لله وصبر بالله قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله yace to da ya dawo kan as-sabrul mahmud ya fara da as-sabrul mazmum hakuri abin suka hakuri wanda mara wanda baya da kyau shine al-sabru anillah to sai hakuri wanda yake mai kyau yace to nau'i biyu ne akwai sabrun lillah akwai sabrun billah akwai sabrun lillah billah to kai hakuri domin Allah ka yi haƙuri domin Allah ne sabrun lillah sai sabrun billah ka yi haƙuri da taimakon Allah wato ka yi haƙuri da taimakon Allah da ka yi haƙuri domin Allah ta waɗannan nau'uka guda biyu kowanne yana da ma'anarsa ka yi haƙuri domin Allah wato haƙurinka ya zama ka yi shi don Allah ka yi haƙuri don Allah ta hanyar binsa da komai da ya umarce ka da shi ka bar abin da ya hana ka wanda shi ne asabru lillah wanda yana nuna yin abin da ya ce ka yi cikin ikhlasi tsantsanta bautar ka ga Allah shi kaɗai asabru billah yana nuna ka yi haƙuri ta hanyar neman taimakon Allah subhanahu wataala ya zama da ubangiji subhanahu wataala shi ya taimaka maka wajen ka samu haƙurin to ka rike Allah subhanahu wataala ka nemi taimakon sa wajen yin hakurin shine as-sabru billah wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurin ka ba zai wato ba zai yi ba sai da taimakon Allah sai tare da Allah to shine nan yake cewa as-sabru al-mahmud fa naw'an sabrun lillahi wa sabrun billah قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا wanda shine as-sabru lillah fasbir li hukmi rabbika kai hakuri domin hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina kana gaban idanunmu wa qala wasbir wa ma sabruka illa billah sannan a wani guri Allah subhanahu wataala ce kai hakuri hakurinka ba zai yiwu ba sai tare da Allah to sai ta taimakon sa wa tanaza'an nasu ayyu sabrayn akmal an-nas yana nufin al-ulama malamai suka yi jayayya tsakankaninsu wani haƙuri ne ciki ya fi wani wane ne ya fi kamala dukkaninsu abu ne mai kyau amma wanne ne a gaba asabru lillah ko asabru billah faƙala ta'ifatun asabru lahu akmal haƙuri domin shi shi ya fi kamala domin haƙuri domin shi shi ne ka bauta masa duk wani abin da ya ce kai kai wanda ita ce ibada ita ce abin da Allah ya halicce mu saboda shi ka yi haƙuri a kan wannan fa'inna ma kana lillahi akmalu min makana billah abinda za ka yi don Allah ya fi kamala a kan abinda ka same shi ta hanyar Allah za ka iya samun abu ta hanyar Ubangiji ba ka saba masa saba ya baka abu dukiya ce misali da zai baka ta hanyarsa maimakon ka bi shi a kanta sai ka saba masa don haka samun taimako daga Ubangiji ba shi ne gaba da samun ka yi bauta ga Ubangiji ba an gane saboda shine ma'anar fa inna ma kana lillahi akmala fa inna ma kana lillahi akmalu mimma kana billah abinda ya kasance domin Allah ne shine bautar Allah abinda kai shi dan Allah kai ikhlasi yafi kamala akan abinda ka same shi ta hanyar Allah subhanahu wataala komai da muka samu ta hanyar sani kuma bikum min ni'matin fa min Allah sai ce fa inna فيو فما كان له wannan kamar ta'lili zai ba fa in kana lahu ba na ta'lili zai akan abinda ya fada a baya sai ce fa ma kana lahu fa huwa gaya duk abinda aka ce wannan dan Allah ne to wannan ita ce gaya shine karshen abinda da ba ake so a samu ita ce ibada kamar yadda muka ce Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljan ba sai dan su bauta mu illa liya'budun malamin su ce lamul ghaya ce liya'budun to gayar halittar mutum da dan aljan shine bautar Allah tace gaya shine karshen abin da ake bukata a wajen su duk wani abin da za su zo su yi wasila ce tsani ne hanya ce da zaka kai su ga gaya can karshen shine bautar Allah kamar tasowarka daga gida ka kamo hanya ka shiga ko kuma abin hawa kake ka shiga mota ko ka hawo babur ka taho gayar shine zuwa nan ko mu ce gayar shine sauraron karatun sauraka dukkan abubuwan da kai na tasowa na hawan abin hawa na biyo hanya in watakila baka san gurin maka tambaya a nuna maka duk wannan wasila ce duk wannan wasila ce hanya ce da za ta kai ka zuwa ga gaya ce to ma kana lillahi fa huwa gaya abinda duk aka ce dan Allah ne to wannan shine karshe shine ibada wa ma kana bihi abinda kuma aka samu ta hanyar Allah fahuwa wasila wannan wasila ce wannan hanya ce walghayatu ashrafu min alwasa'i dan san kuma cewa alghaya ai tana gaba da wasila alghaya tana gaba da wasila ولهذا وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله sai kawo wani misali da zai ƙara fito maka da abin mutum ne ba kance na cewa zai yi sadaka ko dai ba kance mutsulaki kawai ya ce ni kuwa na yi wa Allah alkawari rana ita yau zan yi sadaka ko kuma na yi wa Allah alkawari in na gawa ne zan masa alheri kaga wannan ba kance ne na wani abu mai kyau in kai wannan abin kai wani abin da Allah zai bauta zai ga abin nan zai zai baka lada akan sa ko kace kai bakance din litinin zaka yi azumi kaga wannan taqarrub ne ila Allah abinda kai bakance akan sa bautar Allah ne biyayya ce ga Allah subhanahu wataala to wannan wajibi ka cika wajibi ka cika nazara an yuti'a an yuti'a Allah falyuti'hu wanda duk yayi bakancin zai yi wa Allah biyayya annabi ce to yayi masa shi da Allah ce yufuna bin nadr suna cika bakancan da suka yi alwashin da suka dauka saboda me saboda bautar Allah ce li'annahu nazrul lahu saboda bakance ne kai domin Allah saboda ka dole ka cika shi ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حلف أما إذا mutum ya yi bakancan wani abin da aka hana ya yi bakancan aikata wani abin da aka hana ce na ɗau alkawari na yi wa Allah alkawari wallahi in na gan shi sai na kashe shi misali ka kashe wani ba bisa haƙƙi ba wannan abin da aka hana bakance ne kai amma ba mai kyau ba bakance ne kai amma ba mai kyau ba saboda haka irin wannan bakancen da za ka yi ba a yadda ka cika shi ba saboda mai saboda ka yi shi ba dan Allah ba in dan Allah ne abin da yake so za ka yi bakance ba abin da ba so ba abin da yake so za ka yi sai na umar ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi bakancen zai yi zai yi itikafi ko da dare daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tun a jahiliya tun kafin zuwa musulunci annabi ce ka cika bakancan saboda itikafi don Allah ibada ce saka duk abinda mutum ya yi itikafi wani ya ce yayi bakance zai je tun a jahiliya yayi ba wani gunkin sa alkawarin zai je masa yanka to ba zai cika wannan alkawarin ba zai ji ga wani matsafi ne zo ya zo tuba ce to amma na yi ma wasu alkawari akwai wani aiki da zan ɗan ƙarasa musu wannan ba za a bashi dama ba a ce to tunda dai ka dau alkawari alkawari kaya ne ka je ka sauki a ta ce da shi a wannan magana ta zo ƙarshe daga yanzu to duk mutumin da ya bakance amma bakancen da ya abin da ya bakancen zai yi abu ne da Allah baya so kamar mutum ya yi bakancen yanke zumunci misali cewa na in ya sake yi min haka to ni da shi har abada na yi wa Allah alwashi shi ne bakance ce na yi wa Allah alkawari wanda shi ake ce bakance ka kawo sunan Allah a ciki ka ce na yi wa Allah alkawari in dai wane ya sake min kaza daga ni da shi har abada wannan nan dan uwanka ne akwai zumunta akwai abin da tsakaninka da shi to irin wannan bakancin ba a cika shi saboda ya ci karo da abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni a sadar na zumunci to idan mutum yayi wa Allah irin wannan alkawarin wanda ba a yadda ya zartar ba me zai yi a madadinsa idan an hana shi zartar da shi shine sai ya kafara rantsuwa shine sai ya kafara ta rantsuwa saboda wannan ba kancan baka yi shi dan Allah ba inda dan Allah ne abinda yake so zaka faɗa ba abinda ba so ba saboda haka kaga abinda Allah yake so shine gaya shine ƙarshe saboda haka yafi kamala akan abinda yake wasila ce saboda haka da ya zanto wasila ce ta kai kai rantsuwa sai aka ce kai kafararsa sa sai aka umarce ka da kafara shine yace walam yajib alwafa'u bihi idza kharaja makhraj an-nahy li'annahu halif domin ya zama ya zama ya zama rantsuwa shi yasa wasu daga cikin malamai suke daukan yaminut talaq akan akan abin nan akan akan cewa rantsuwa ce ba sakin bane saboda asali ba sakin yake nufi ba shi yana nufin yayi rantsuwa ne amma sai ya hada da kalmar saki a cikin rantsuwansa ce in dai ban yi kaza kaza kaza kaza to mata ta tasa kamar ya ce wallahi in ban yi kaza kaza kaza kaza na rantsi da Allah sai na yi kaza to sai kuma daga baya zo abin bai yi ba ko ya ce ya fasa to sai ya ce mata ta saku ce a rantsuwa ya sai ya kafara ta rantsuwa ya yi rantsuwa ya karya ta wannan shine ra'ayin su ibnu taymiya da waɗanda suke tare da shi maimakon a lizimta masa abin da ba shi ya yi niyya ba a lokacin da yake da yake magana a lokacin yana so ya karfafa magana sani da rantsuwa duk da cewa wannan ba ya da kyau rantsuwar saki ba ta da kyau to amma inda mutum zai yi ta to ba za a ce ya mace ta saku ba to wannan dai tattaunawa ce malamai suke yi wasu suka ce as-sabru lillahi akmalu wasu kuma suka ce as-sabru billah huwa al-akmalu masu cewa as-sabru lillahi akmalu sun ce saboda shine ibada shine bautar Allah ba wasila ba as-sabru billahi wasila ce wasila kuma za ta zama daidai da gaya ba akwai hujjar su ta gaba maganar cewa wanda yana da alaka da uluhiyya as-sabru billah yana da alaka da rububiyya da haka tauhidul uluhiyya kuma shine gaya tauhidul rububiyya wasu suna da shi amma ba su shiga aljanna ba saboda kasancewar ba su yadda da tauhidul uluhiyya ba za mu ji wannan karatu insha Allah a karatu na gaba sai ayi hakuri karatu ɗaya zai samu wannan karan da fata abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh